بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مسورم da maskallan mu masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke yin bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba a manta ba a darasin da ya gabata muna cikin babu gudun duniya sai Allah madaukakin sarki ya kaddara lokaci halinsa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga hadisin Abdullahi bin Shikhir na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال an karɓo daga Abdullahi ɗan Shikhir Allah ya yarda da shi yana cewa
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر na je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta alhakum takasur
قال يقول ابن آدم مالي مالي sai yake cewa ɗan adam yana cewa dukiyata dukiyata
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت
to ya kai ɗan adam shin a cikin dukiyarka ka mallaki wani abu ne in banda abin da ka ci ya ƙare ko ka sanya tufayar diddige ko kuma kai sadaka ka zartar da shi
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi ɗan mughaffal Allah ya yarda da shi yana cewa قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله wani mutum ya ce da annabi ya manzan Allah والله إني لأحبك sai ce ya ce ya manzan Allah wallahi ina son ka
فقال انظر ماذا تقول sai ya ce kalli abubuwa da kake faɗa قال والله إني لأحبك ثلاث مرات sai ya ce wallahi ni ina son ka eh, har sau uku ya faɗa haka
فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا yake cewa in dai har kana so na to lallai ka tanaji makari daga talauci
فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه yake cewa saboda talauci ya fi sauri zuwa ga wanda yake so na fiye da ah, diddigar da ruwa ya koro zuwa inda take tikewa رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال an karbo daga ka'ab dan malik allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لد- لدينه
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuraye guda biyu mayunwata da aka aika a cikin garken tumaki ba su kuɓanna ba fiye da mutumin da yake da kwaɗayi da son girma ga addininsa mana yake neman girma da kuma dukiya ta hanyar addininsa
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
turbuzi ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi dan mas'ud allah ya yarda da shi yana cewa
نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi bacci akan wata tabarma فقام وقد أثر في جنبه sai ya tashi a lokacin kuma tabarmar ta yi mai alama a gefensa
فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء sai muka ce ya manzan Allah idan da za mu samu maka shimfiɗa ai da zai fi
فقال ما لي وللدنيا sai ya ce me ya haɗa ni da duniya ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها aini alaƙata da duniya to kamar mahayi ne wanda yake cikin tafiya sai ya ɗan tsaya ya sha inuwar wata bishiya sannan ya tashi ya tafi ya batta
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام talakawa za su ga aljanna kafin mawadata da shekaru ɗari biyar رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce وعن ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abdullahi dan abbas da imran bin hussein daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء na leƙa aljanna sai na ga mafiya yawan waɗanda suke cikin tafakirai ne واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء na leƙa wuta sai na ga mafiya yawan waɗanda suke cikin ta mata ne متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga usamatu dan zaid allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين na tsaya a kofa aljanna sai na ga dukkan waɗanda suka shige ta miskinai ne marasa kuɗi وأصحاب الجد محبوسون
su kuma masu kuɗi an tsare su ana ta musu tambayoyi غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار amma 'yan wuta an yi umarni a shigar da su cikin wuta متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد
kalma wacce ta fi gaskiya a cikin kalmomin da mawaƙa suka faɗa ita ce kalmar da Labid ya faɗa.
ألا كل شيء ما خلا الله باطل Ku saurara duk wani abu wanda ba Allah ba aikin banza ne.
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات Babin da yake bayani akan falalar zama da yunwa da falalar zama cikin talauci da kuma taƙaitawa akan ɗan abu kaɗan daga cikin abinci da abin sha da abin tufa da barin dukkan sha'awa wacce bata zama dole ba.
قال الله تعالى Allah yana cewa فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا sai masu maye gurbi suka maye a bayansu sun wulaƙanta sallah kuma sun bi sha'awa da sannu za su haɗu da gayi gayi wani kwari ne a cikin wuta kamar da wasu malaman suka faɗa إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا sai fa wanda ya tuba kuma ya yi imani ya aikata aiki na gari waɗannan za su shiga aljanna kuma ba za a zalunce su da komai ba وقال تعالى Allah yana cewa فخرج على قومه في زينته
sai mm, ya fito ga mutanensa yana cikin ƙawa
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم waɗanda suke son rayuwar duniya sai suka dinga cewa ina ma da za mu samu a bamu irin abin da aka ba wa ƙarun tabbas shi yana da wani rabo mai girma وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا waɗanda aka ba wa ilimi sai suka dinga cewa kai canku ai ladan Allah shine ya fi alkhairi ga wanda ya imani kuma ya aikata aiki na gari وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم kuma Allah yana cewa sannan kuma tabbas za a tambaye ku game da ni'imomi
وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد duk wanda yake son mai gaggawa wato rayuwar duniya ya fifita ta akan lahira za mu iya ba shi wata ni'ima mai daɗi ta duniya mu gaggauto masa da rabansa
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا sannan kuma za mu sanya masa jahannama ya shige ta yana abin zargi kuma abin nisantawa والآيات في الباب كثيرة معلومة ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa kuma an san su
وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga nana aisha allah ya yarda da ita tana cewa
ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض
iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ƙoshi daga wainar sha'ir kwanaki biyu a jere ba har allah maɗaukakin sarki ya anshi rayuwar shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض a wata ruwayar kuma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ƙoshi ba tun da ya zo madina daga abincin da aka yi da alkama tsawon kwanaki uku a jiyar har allah ya anshi rayuwar shi وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول an karɓo daga urwatu ɗan zubair daga innarsa aisha allah ya ƙara mata yarda ta kasance tana cewa والله يا ابن أختي
ta ce masa ya kai ɗan ‘yar uwata إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقب في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قط
ta ce ya kai ɗan ‘yar uwata wallahi mukan jera wata uku ba a kunna wuta ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ana wutar da za a ɗora abinci
قلت يا خالة na ce ya ke innata فما كان يعيشكم me kuke rayuwa a kan shi قالت الأسودان التمر والماء ta ce muna rayuwa ne kawai akan dabino da kuma ruwa ma'ana yawanci su muka fi ci mu rayu إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu makota daga cikin mutanen madina وكانت لهم منايح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا
annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu makota mutanen madina su kuma suna da dabbobi saboda haka sukan tatso nonon dabbobin su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shayar da mu متفق عليه fari da musulmi suka rawaito وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية an karɓo daga sa'id al-maqburi daga abu huraira allah ya yarda da shi ya taɓa wuce wasu mutane a gabansu akwai akuyar da aka gasa
فدعوه فأبى أن يأكل sai suka kira shi amma sai ya ci وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai ƙoshi daga wainar sha'ir ba ni ta yaya zan zo in ci gasasshiyar akuya
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah ya yarda da shi yana cewa لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai taɓa cin abinci a kan teburi ba har ya mutu وما أكل خبزا مرققا حتى مات kuma bai taɓa cin waina mai taushi ba har ya mutu رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط a wata ruwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin akuya wacce take gasasshiya ba har ya mutu وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال an karbo daga nu'man dan bashir Allah ya yarda da shi yana cewa
لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه yace na ga annabin ku baya samun rababban dabinan da zai ma iya cika cikinsa da shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال an karbo daga sa'ad dan sa'ad Allah ya yarda da shi yana cewa
ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin waina wacce take an rairaya garinta yadda ya kamata ba tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi har Allah ya aishe shi فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل sai aka ce da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuna da rariya ne wanda kuke tace abu da shi قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى
sai yake cewa ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi bai taɓa ganin rariya wacce take rairaye tsaki ko kuma dauɗa da take cikin abin da za a yi waina da shi ba tunda Allah ya aiko shi har Allah ya shi rayuwar shi فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول sai aka ce masa to ta ya kuke cin sha'ir wanda ba a rairaye shi ba قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي فريناه sai ya ce mun kasance muna niƙa shi ne sai mu hure shi abin da ya tashi shi kenan abin da kuma bai tafi ba sai mu cika wannan garin mu yi wainar da za mu yi ko kuma abin da muke bukata a haka
رواه البخاري kwari ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda yana cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya taɓa fita a wani yini ko kuma a wani dare فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما
sai ga abubakar da umar ya yi kicibus da su فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة sai ya ce musu menene ya fito da ku daga gidajenku a wannan lokacin قال الجوع يا رسول الله suka ce wallahi yunwa ce ta fito da mu قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما
wallahi ni ma ina rantsuwa da wanda raina yake a hannunsa abin da ya fito da ku shine ya fito da ni قوما ku tashi فقام معه فأتى رجلا من الأنصار
sai suka tashi tare da shi suka je wajen wani mutum daga cikin mutanen madina فإذا هو ليس في بيته sai dai ba su same shi a gida ba فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا lokacin da matarsa ta gansu sai take cewa marhaban marhaban
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita ina wani قالت ذهب يستعذب لنا الماء sai ta ce ya zo ya nemo mana ruwan da za mu sha إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
suna cikin haka kawai sai wannan mutumin dan madina sai ya zo sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam da abokansa ثم قال الحمد لله ya ce godiya ta tabbata ga Allah ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني
kai ai yau ba wanda ya fi ni baƙi masu girma
فانطلق فجاءهم بعزق فيه بصر وتمر ورطب
sai ya je ya zo musu da wani ah, ya je- sai ya je ya zo musu da wani ah, icen dabino wanda a jikin wannan icen dabinon a jikin wannan reshen dabinon akwai dabino wanda yake bai riga ya gama nuna ba akwai kuma busasshen dabino akwai kuma ɗanyen dabino mana ya je ya zo musu da reshen dabino wanda a jikin reshen dabino akwai nau'ukan dabino guda uku wannan ya kusa nuna da kuma wanda ya riga ya fara bushewa da kuma wanda yake ɗanye ne amma za a iya ci فقال كلوا ya ce ku ci وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب sai ya ɗauki wuƙa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma fa kakka yanka wacce take da yawan nono
فذح- فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا sai suka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mutumin ya yanka musu ah, wannan akuyar bayan ya yanka musu sai suka ci daga akuyar kuma suka ci wannan dabinon da ya kawo musu suka sha
فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما lokacin da suka ci suka sha suka koshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina abubakar da umar allah ya yarda da su
والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة na rantse da wanda raina yake a hannunsa za a tambaye ku akan wannan ni'imar ranar alkiyama أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم gashi dai kun fito cikin tsananin yunwa daga gidajenku gashi kuma ba za ku koma ba sai bayan wannan ni'imar ta same ku رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن خالد بن وعن خالد بن عمر العدوي قال an karɓo daga khalid dan umar al'adawi yana cewa خطبنا عتبة بن غزوان utbatu dan gazuwan ya yi mana hudu ba وكان أميرا على البصرة ya kasance sarki ne na basara a lokacin فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ya gode wa Allah kuma ya yabe shi sannan ya ce أما بعد bayan haka فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء
yake cewa to duniya dai gashi nan ta kusa karewa kuma ta riga ta juya baya ɗan abin da ya rage a cikin duniya ba shi da yawa saura kaɗan ta wuce da sauri ya zama ba wani abu da ya rage a cikinta ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها
yake cewa ɗan abin da ya rage a cikin duniya ɗan kaɗan ne bai wuce kamar kwatankwacin abin da ake zubawa a gora ta ruwa wanda ma'abocin wannan gorar ta ruwa yake tarawa ba
وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها tabbas ku za ku batta ku je wani gida wanda ba a gushewa daga wannan gidan
فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ku yi ƙoƙari ku tafi da mafi alkhairan abin da za ku iya tafiya da shi
فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا
saboda tabbas an ba mu labari cewa akan jefa dutse a cikin jahannama ya dinga tafiya har tsawon shekara saba'in amma ba zai kai ƙarshen ta ba والله لتملأن أفعجبتم tabbas za a cika ta kuna mamakin haka
ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما kuma an ba mu labari tsakanin kusurwa biyu daga cikin kusurwoyin aljanna tafiyar shekara arba'in ne ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام kuma akwai wani yini wanda zai zo wa ita aljanna wanda za ka ganta ta cika
ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشباقنا
ina tuna lokacin da n- muke mu bakwai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da wani abinci sai ganyen bishiya har sai da gefen bakinmu ya yi ƙuraje
فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها
muna cikin haka ne sai na tsinci wani bargo sai na raba shi gida biyu na bawa sa'ad dan malik rabi ni kuma na sanya rabi
فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار
yau gashi babu wani daga cikin mu fashe sai kaga gwamna ne na wani birni daga cikin birane
وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا wallahi ni kam ina neman tsari a wajen Allah in zama babba ma'ana in zama ina jin kaina ni babba ne alhalin kuma ni ba kowa bane a wajen Allah
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu musa al'ashari allah ya yarda da shi yana cewa
أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا
aisha allah ya ƙara mata yarda ta fito mana da wani bargo da kuma wani kwarjalle ko kuma wani mayafi wanda yake mai- mai wanda yake mai kauri
قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين ta ce an karɓa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne a cikin wannan bargon da kuma wannan mayafin.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن سعد بن أبي وقاص وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال An karɓo daga sa ɗan abi wa ƙas Allah ya yarda da shi yana cewa إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ni ne farkon wanda ya yi harbi saboda Allah.
ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر
Mun kasance muna yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da wani abinci sai ‘ya'yan bishiya kawai, mana sai ganyen bishiya. Ba mu da wani abinci kawai sai ganyen bishiya. Ah, waɗanda bishiyoyin ma ba irin bishiyoyin gida ba bishiyoyin daji irin wanda dabbobi suke ci.
حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط
har sai da ya zama ɗayanmu idan zai yi ba haya yana yin irin ba hayan da akuya take yi ba za ka ga wani yana haɗuwa da wani ba ma'ana ba hayan baya cuturewa saboda abin da muke ci muna cin irin abincin dabbobi ne متفق عليه fari da musulmi suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا Ya Allah ka sanya arzikin gidan annabi Muhammad ya zama gwargwadon bukata. Ana gwargwadon kawai abin da za a iya ci a rayu, ba sai ya zama cewa rayuwar ta yalwata da yawa ba.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال Masauraran mu saboda ƙoyewar lokaci za mu dakata a nan, insha Allahu ta'ala za mu tashi a darasi na gaba, kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.